الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha takwas ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma hudu ga watan biyar shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali mutumin da ya nemi dukiya ta hanyar da bata halatta ba kuma alhali ya tabbatar da cewa Allah ya haramta wannan sana'a to lokacin da ya tashi tuba menene matsayinsa wannan dukiya dai asalinta gaba ɗaya dukiya ce haramtacciya an gane ku tuban shi baya tsarkake wannan dukiya ya maida ta ta halak saboda ya sani ya tabbata abu ne wanda Allah ya haramta ya yi kunnan gashi ya aikata ya nemi dukiya ta wannan hanya an gane ku to don haka yana daga cikin tuban shi dole sai ya tsame hannun shi ya daina wannan sana'a kuma dole ya tsame hannun shi daga cikin wannan dukiya domin dukiya ce haramtacciya in ya so a sake sabon gini amma in mutum ya jahilci al'amarin bai san ba Allah ya haramta wannan mu'amala misali dukiya ce ta riba ko kuma yana sayar da giya da abubuwan da ya kama da haka ya jahilci haramcin wannan al'amari wa'azi ya cin masa ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wannan abin da ya samu ya tara wanda ya gabata wannan matsayin shi halaka kamar da ubangiji ta'ala yake bayani game da al'amarin riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ubangiji ta'ala yace faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda gargadi ya zo masa daga gun ubangijinsa ya fahimci cewa mu'amala ta riba haramun ci fantaha ya hannu ya dina ubangiji ta'ala ya ce falahu ma salaf ya cancanci duk abin da ya wuce ma'ana duk abin da ya wuce wannan nashi ne sai ya ce wa amruhu ila Allah lamarinsa na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa man ada duk wanda ya koma aikata abinda Allah ya haramta kenan bayan ya san cewa Ubangiji ta'ala ya haramta mu'amala ta riba sannan ya koma ya ci gaba da yi sai ce fa'ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ‘yan wuta a ranar kiyama an gane ko kun fi haka lidun ubangiji ta'ala ya ce su masu dawwama ne a cikinta don haka a nan in dai mutum ya jahilci al'amari to wannan uzuri ne amma duk mutumin da ya sani ya tabbata mu'amala ce haramtacciya duk abin da ya tara wannan dukiya ce haramtacciya na'am mutum da yake da kaddarori amma ba shi da kuɗi haka a hannu ya halitta ya fi zakka
wai misali mutum ne yana da kaddarori a hannu amma bai da kuɗi a hannu ya halatta ya karɓi zakka shi dai abin da muke so mu gane ita zakka haƙƙi ne na talakawa mabukata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kuma haka ubangiji ta'ala ya nassanta mana a cikin alkur'ani inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bilis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim wannan aya ita ce ayar da ubangiji ta'ala ya bayyana mana masarifus zakka kuskokin da ake sarrafa dukiyar zakka farko ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i kusan da cewa ita dukiyar zakka ana sarrafa ta ne ga talakawa idan aka ce talaka shine wanda ba shi da abin da zai wadace shi wato game da tafiyar da rayuwarsa ko da yana da sana'a tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa talaka shine wanda yake da ɗan abin da zai juya miskini kuma wanda kwata-kwata ba shi da komai tare da cewa kuma akasin haka kamar yadda wasu malamai suka tafi talaka shine wanda kwata-kwata ba shi da komai miskini shine wanda yana da ɗan abin da yake juyawa kamar misali yana da wata sana'a sai dai wannan sana'a ba ta wadatar da shi game da rayuwarsa ko ma'aikacin gwamnati ne albashin shi baya wadatar shi wannan duka kana iya sanya su layin miskinai suna iya karɓar zakka shine sai ya ce wal'amili na alaiha da waɗanda suke masu aiki a kan al'amarin zakka misali wanda shugaba ya wakilta su game da tattaro zakka daga hannun mawadata da waɗanda suke gadinta da waɗanda suke kula da raba ta zuwa waɗanda suka cancanta a basu wanda shugaba yake wakilta duka wannan ana kiransu al'amilu na alaiha na hudu al-mu'allafatu qulubuhum abin lallasar mazukata kafirai waɗanda ake kwaɗayinsu musulunta akan iya ɗaukan zakka a basu ko kuma wanda sun musulunta amma ba su samu nutsuwa ba akan iya ba su zakka domin jin daɗin wannan abu da ake ba su zai ƙara tabbatar da su a cikin musulunci ko kuma kafiran da ake jin tsoron sharrinsu da muguntarsu akan iya ɗaukan wani abu na zakka a basu domin a dakushe wato tsaurin kansu sannan sai ce wafin riƙabi hakanan akan sarrafa zakka game da sayo bayi muminai a yantar da su sannan na shida walgarimina wato su ne waɗanda suke mabasta misali mutumin da bashi ya lauce shi akan iya bashi zakka domin ya biya bashin da yake kansa sannan na bakwai shine wafi sabilillahi hakanan akan sarrafa zakka a hanya ta ɗaukaka addinin Allah shine shihadi a sayi makamai da ababen hawa da guzuri a ba mayaka na bakwai sai ya ce wa bin sabili da bako dan wucewa wanda guzuri ya yanke masa shi ma akan iya daukan zakka a bashi to haka a hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mu'az zuwa birnin yaman daga cikin abin da manzon Allah ya faɗa masa sai yake cewa fa inhum afa'uka li zalika فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم in har sun maka da'a sun karbi wannan kalimatu shahada sun yadda sun amince kuma za su ringa tsayar da waɗannan salloli biyar a tsawon yini da dare to ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta sadaka a cikin dukiyoyinsu za a ringa karɓar wannan sadaka daga hannun mawadata kuma a sarrafa ta zuwa talakawansu to da haka a nan malamai suka ce in aka ce mawadaci wasu suka ce wanda ya mallaki nisabi in dai ya mallaki gwalgwadon abin da ya kai zakka to wannan shi ma ya zama mawadaci an gane ko me ake nihi da mallaka a nan mutum ya mallaki wannan gwalgwado yana juyawa ba wanda kasancewar koda yana da kadara koda ta kai ta miliyan ɗari misali in dai ba ya da wani abu wanda yake juyawa na matsayin sana'a wanda ta hanyar shi yake ci yake sha to wannan a matsayin talaka ne ana iya ba shi zakka yanzu misali za ka samu mutumin da yana da gida akalla gidan da yake ciki zai iya kai miliyan biyar ko miliyan goma to amma a yau in aka zazzara shi jika hamsin tashi bayyana ita wanda sai in ya fita ya kewaya sannan ya samo abin da za a ci to wannan duka ana iya bashi zakka amma duk wanda yake da sana'a yana da abin da yake juyawa in dai ya kai nisabi ya kai gwalgwadon zakka to wannan sunan shi mawadaci ba a bashi zakka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul hiba mun tsaya ƙarshen babi na 35 baban da ke bayani game da wato fagula ta almaniha idan aka ce almaniha shine mutum ya bayar da dabba wadda take mai nono in ma taguwa ko saniya ko tinkiya ko akuya ga wanda ba shi mabukaci ka ba shi wannan dabba mai nono ya ringa tatsar nonon yana amfana da shi idan ta kafe sai ya dawo maka da dabbarka an gane ko amma idan ka ba shi yana iya yiwa ka ba shi ya je ya rike ta idan ya rike ta shi zai ringa ba ta ci da sha ya ringa tatsar nonon ko kuma a cikin garken ka sai ka nuna masa dabba kaza safe da yamma ka zo ka ringa tatsa na mallaka maka ita kenan na maka kyautar nonon ta kenan ka ringa zawa kana tatsa wannan shine ake kira da almaniha kuma fiyayya daga cikin irin wannan kyauta ya zamanto dabba ce wadda take mai yawan nono kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake cewa ma dallada almaniha wato ya zamanto taguwa ce asafi wadda take mai yawan nono ko kuma tinkiya mai yawan nono manzon Allah sai ya ce tabdu bi ina'i wata ruhu bi ina wadda za ta yi jijjihi game da cika gidauniya haka ta yi yammaci game da gida wannan cika gidauniya kenan da safe in an tatsa za a cika gidauniya haka da yamma wannan shine ake kira da almaniha ko kuma misali kai ne kana da gona kana da itace na dabino ko na mangoro abin da ya kama da haka ne to sai ka ware wasu itacen sai ka ce wane na baka waɗannan itace ka kula da su duk lokacin da misali suka yi yaya naka ne na baka ka zo ka ringa yanka waɗannan dabinai duk lokacin da suka yi yaya na baka ka zo ka yanka an gane ko to wannan shi ma nau'i ne wanda yake na almaniha kamar yadda mutanen ƙauye misali mutum yana da itace waɗanda suke na kuka miyar kuka wanda kai har kanka sun wuce wadatar ka kai da iyalinka abin ya wuce wannan ɗinka sai ka samu wani sai ka bashi duk lokacin da ta yi ganye ka zo ka zaga duk lokacin da itaciya kaza ta zo ta yi ganye ma'ana ka zaga na baka to irin wannan shine ake kira da almaniha hadisin da yake kwadaitarwa game da haka shine hadisin da ya gabata hadisin wato abdullahi ibn amr Allah ya kara masa yadda yake faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una khasla manzon Allah ya ce tadudi guda arba'in ko ka ce halaye guda arba'in sai ya ce a alahunna manihatul ans ƙololuwarsu manzon Allah ya ce yin kyauta da akuya wadda take mai nono ka ba mutum ya ringa tatsa to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akuya to ina ga wanda ya bada tinkiya ko ya bada saniya ko ya bada taguwa kamar yadda a hadisi da ya gabata ya nuna cewa fiyayye irin wannan kyauta shine mutum ya bada taguwa nan sai ya ce manihatul anzi wato ba da kyautar akuya an gane ko domin mutum ya ringa tatsar nuna sai ya ce ma min amilin ya amalu bi khaslatin minha babu wani mai aiki da zai yi aiki da wata tada daga cikin tadodin nan guda arba'in ka ɗauɗe ka yi aiki da ita raja a tsawabiha maza Allah ya ce don kaunar wato sakamakon ladanta wata sidika mau'udiha kuma don gasgata alkawalin da aka yi game da ita illa adkhalahu Allah biha aljanna face sai Allah ya shigar da shi aljanna a sababin wannan tada da ya kenan a cikin abubuwa ne arba'in manzan Allah sai ya nuna kololuwar wanda shine karshe fiyayye kenan ba da kyautar dabba domin wani ya tatsi nuna wanda a cikin tadodin nan arba'in kowane ɗaya in dai mutum ya kiyaye ya yi kwaɗan ladan wannan al'amari to sakamakon shi shine aljanna a gobe kiyama kenan a takaici irin wannan kyauta sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama mutumin da yake da dabobi ya ware dabba mai nono ya ba wani mabukaci safe da yamma ka zo ka ringa tatsa ko kana da gona ta itacen dabino da abin da ya kama da haka ka ware wasu ka ba waɗanda suke mabukata waɗanda ba su duk lokacin da dabinan nan ya yi ‘ya'ya ku zo ku yanka to sakamakon mai haka ita ce aljanna gobe kiyama za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها حاجر malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin idan mutum ya faɗa ma wani ya ce masa a kadamtuka hazihin jariya wato na sanya wannan kuyanga a matsayin mai hidima ce gare ka alama ya ta'arafin nas akan abin da mutane suka saba a kan shi ya zame musu al'ada ya ce fahuwa ja'iz ya ce yin haka wannan ya halatta an gane ku ka faɗa ka ce ma mutum a kadamtuka hazihi jariya na mai da wannan kuyan gata wa matsayin hadima ce gare ka ta yi ta maka aikace aikace alama ya ta'arafin nasu amma akan abin da mutane suka yi sani an gane ko suka saba ya zamanto al'adarsu ne akan abin da suka sani to wannan ya halatta akan abin da mutane suka yi sani yakan iya kasancewa idan ka ce a kadamtuka hazihir jariya ma'ana na baka aranta ta je taimaka aiki lokacin da na buƙaci kayana kuma in dawo da kayana ko kuma akadamtuka hazihi jariya wanda su a al'ada duk wanda ya faɗi wannan lafazi to matsayin kamar ya baka kyauta ne to don haka malam ya ce alama ya ta'arafun nas akan abin da mutane kenan suka yi sani suka saba a kan shi kenan a kan shi za a yanke hukunci kamar yadda ƙarin bayani zai zo shine ce fa huwa jaiz shi ne sai ya ce wa qala ba'dun nas wasu daga cikin jama'a suka ce hadhihi ariya wannan wato aro ne duk wanda ya ce a kadamtuka hadhihi jariya to wannan a matsayin aro ne an gane ko ba maganar cewa in ya baka wannan kuyanga wannan baiwa ka ce a ta zama taka ka mallake ta ya baka ne a matsayin aro taimaka hidima lokacin da ya buƙaci kayansa kuma ya karbi kayansa sai ce wa in ƙala idan mutum ya faɗa ma wani ya ce masa ka sautuka haɓa fauga na tufatar da kai wannan tufafi ya ce fa hazihi hiba suka ce wannan kyauta ce ta riga ya zama naka idan ya ce ka sautuka na tufatar da kai wannan tufafi to wannan matsayin kyauta ce kamar yanzu misali idan mutum ya ce askantuka hazihi dara wana na zaunar da kai wannan gida je ka ka zauna idan ya ce wana ga gida je ka ka zauna shikenan ka ce ka mallaki gida mu a al'adar mu anan idan mutum ya ce wani ga gida je ka ka zauna wannan a matsayin ya baka aro ne ka je ka zauna in ya buƙaci kayan shi ya fitar da kai ya karɓi kayan shi amma in ya kasance a al'adar mutane duk wanda ya ce wani ga gida je ka ka zauna to matsayin ya baka kyauta ne to wannan kuma akan shi za a tabbata don haka kenan dole za a koma al'urf ita ce al'ada kaga abu ne sananne duk wanda ya baka kaya ya ce wani amshi kasa amshi kayan nan kasa to wannan matsayin ya maka kyauta ne mutum ya ɗauko kwambulan kaya ya baka amshi je ka ringa sawa kaga ko bai ce ma kyauta ba kenan shi kenan ya riga ya zama naka a al'adar mu anan in mutum ya ɗauko kwambulan kaya ya ce wani ga kaya je ka ringa sawa to wannan kaya sun zama mallakar ka kyauta ce ba amma in ba kyauta ba yake ni ita zai wani amshi aran kayan nan je ka sa in ka hudda ka kamo kayan to da haka shine anan malam yace alama ya ta'arafu nasu akan abin da mutane kenan suka saba akan shi kenan abin da yake al'adarsu yace fa huwa jaiz wannan ya halatta to wasu jama'a suka ce wannan duk wanda ya faɗa kawai matsayin aro ne ba zai ba za a ɗauke shi a matsayin kyauta ba kawai a matsayin aro ne kenan su anan da suka ce kawai matsayin aro ne dole a koma dai al'adar mutane in wanda yi irin wannan su a al'adar su a matsayin kyauta ne to a matsayin kyauta za a ɗauka in a matsayin aro ne kuma a aro za a ɗauka shi da sai ce wa in ƙala idan ya faɗa masa ya ce ka sautuka haba fauba wato ya ce na tufatar da kai wannan tufafi ya ce na tufatar da kai wannan tufafi ya ce fahazihi hiba ya ce wannan matsayin kyauta ce wani amshi kayan nan je kaka sa ta wannan matsayin kyauta ne inda aro ne ta zai wani amshi aron kayan nan kenan in ka gama ka dawo mun da su shi ne malam sai ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajara ibrahimu bisara annabi ibrahim amincin Allah ya tabbata a kansa wato ya yi hijira da matarsa sara an gane ku ya yi hijira ya ƙaurace ma jama'arsa da matarsa wato sara fa'a a ƙauha ajar wato sai suka ba ta kyautar baiwa wadda ake kiranta ajar ajar asalin wannan ƙin yake kenan hamza ƙin ita ce aka maida ta ha'un ake cewa hajar wannan kwa kasancewar lokacin da yana cikin hijirar shi annabi ibrahim salam tare da matarsa sara sai suka yada zango a wani birni a wannan alkarya akwai wani sarki wanda yake azzalimi saukar su ke da wuya a garin sai aka ba shi sarki labari aka ce ai akwai wani bako ya zo da wata mata kyakkyawa duk garin nan babu mace mai kyau irinta kuma ranka ya daɗe ba wanda ta dace da shi face kai kamar yadda hausawa suke cewa sarki mai kunne dubu tuntuna an kawo masa labari to a lokacin nan sai ya sa a je a zo da ita annabi ibrahim alaihi salam kafin a zo da ita sai ya ce in aya tambaye ki menene matsayina game da ke ki ce ke yar uwata ce ki ce yar uwata ce lallai yar uwa ce ga annabi ibrahim a hakika domin babu wata yan uwantaka sama da yan uwantaka ta addini an gane ko maganar wannan ba kuskure ba ne tauriya ce in aka cika cewa na ɗan uwana ne yana iya ɗaukan ɗan uwanka ne na danganta na jini kuma yana iya ɗaukan ma'anar ɗan uwanka ne na addini in aka ce maka wani menene matsayin shi game da kai sai ka ce ɗan uwana ne in ka ce dan uwana ne ba kuskure ba kai kana nihin dan uwa na addini domin Allah ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa kusan da cewa kadai su mu'minai yan uwan juna ne to shine a lokacin nan shi wannan sarki sai ya yi famar ya kusance ta da zaran ya kusance ta sai wani al'amari wanda yake mai girma sai ya mamaye shi tamkar misali kuran ya kama shi sai ya fada a sobe sai da ya yi kusan so uku sai ya fada ga fadawansa maza a fitar masa da wannan mata ya ce akwai aljani tare da ita shaidaniya ce kun kawo mu mata wata shaidaniya a lokacin nan shi sarkin sai ya ba ta kyautar baiwa ita ce hajar ya ce ku ba ta wannan baiwa maza ta tafi da ita ta ringa mata hidima shi ne ce fa a ɗauha hajar hajar sai suka mata kyautar ku yanga ita ce wato hajar faraja'at sai ta dawo gun annabi ibrahim alaihi salam faƙalar ta ce masa a sha'arta annallaha kabatal kafir ta ce shin ka san da cewa allah ya kaskanta wato wannan kafirin shi wannan sarkin azzalimi kafiri kana kasan da cewa Allah ya kaskanta shi alkabtu shine kaskantawa kamar yadda yake cewa innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim shine tace masa a sha'arta anna Allah kabata kafir shin ka san da cewa Allah ya kaskanta wannan kafiri wa akdama walida har ma ya sanya wato wata kuyangarsa a matsayin mai hidima ce gare ni shine an malam sai ce wa qala ibn sirin an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhdamaha hajar wato riwaya ta ibn sirin daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fa akhdamaha hajar wannan sarki sai ya sanya kuyangarsa a matsayin mai hidima ce ga hajar ya ba ta cewa ta je ta yi mata hidima to kaga menene su a al'adar su idan ka ce ma mutum akhadamtuka hadhihi dijariya ma'ana ka mallaka masa ne dan haka a wacce riwaya me yace fa a'tauha ajara sai suka bata kenan hajar kenan nan kuma sai ya ce fa akhdamaha hajar kenan dan haka dangane da irin wannan lafazi kawai za a dawo al'urf shine al'ada idan ka ce ma mutum akhdamtuka hadhihi aljariya na sanya wannan baiwatawa matsayin mai hidima take gare ka ma'ana ta je ta yi maka hidima sai a dawo al'ada duk wanda ya faɗi irin haka me yake ne a al'ada dai ba kyauta bace ba kenan ta je ta yi maka hidima aro ne ya baka in ya buƙaci kayansa sannan ya karba in kuma ya zamanto a al'adar mutane duk wanda ya baka wannan kawai a matsayin ya mallaka maka ne to wannan a matsayin kyauta ne kamar yadda muka yi misali a nan a al'adar mu idan mutum ya ɗauko kwamfulan kaya ya baka ya ce wani je ka ka ringa sawa wannan a matsayin ya maka kyauta ne ya mallaka maka ba aro bane ba a al'adar mu anan duk wanda ya baka kwamfulan kaya ce kaka ringa sawa to wannan a matsayin kyauta ne inda aro yake nihi kenan zai bayyana wane na baka aron wannan kaya to don haka kenan shine malam ya zo da wannan hadisi kenan irin wannan lafazi al'ada za a dawo kenan bai takaita ba akan wannan lafazi duk wani lafazi da ake amfani da shi sai a dawo akan al'ada in lafazin a al'ada a matsayin aro ne to aro za a dauka in kuma a matsayin kyauta ne to akan kyauta za a dauka babun إذا حمل رجل على فرس فهو كالأمرى والصدقة وقال بعض الناس له أن يرجع فيها قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي أنه قال سمعت مالكا هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan mutum ya ɗora wani akan duki ma'ana ya ba shi duki da sunan cewa ya kula da shi in jihadi ya tashi ya hau ya fita fa huwa kal umra was sadaqa malam yace wannan tamkar wani nau'i ne na kyauta wadda ake kiranta al'umra kamar yadda al'umra bayani ya gabata kamar yadda mutum zai faɗa ma mutum ya ce masa hadhihi dar hiya laka umra ko kuma a amartuka hazihi dara na baka wannan gida je ka ka zauna iya rayuwarka to duk wanda ka bashi gida je ka ka zauna iya rayuwarka an gane ko to wannan gida ya zama nashi sawa'an yana raye ko yana mace in ya mutu kuma wannan ya zama to gado da iyalinsa don haka in dai ka ce ma mutum je ka ka zauna iya rayuwarka to wannan ya zama kyauta ce kyauta ce wanda ake kiranta al'umra duk wanda ya faɗa to ta tabbata ga wanda aka ba in yana raye nashi ne in ya mutu kuma na magadan shi ba maganar kai ka dawo shine yace fa huwa kal umra in ka ba mutum doki ka ce masa je ka ka ringa hawa to wannan kamar wato umra ce kamar kaf kenan matsayin ka mallaka masa ne yace wasu sadaka kuma wannan tamkar sadaka ce ba maganar kenan juya hannun agogo baya ma'ana ka dawo ka karbi shine sai yace wa qala ba'dun nas wasu daga cikin mutane suka je malamai suka ce lahu an yarji a fiha mutumin da yi irin wannan yakan iya dawowa ya karbe kayansa bayan wani lokaci kana iya dawowa ka karbe kayanka kenan don haka shi ma a nan kamar misali in aka dawo akan al'ada misali duk mutumin da ya baka duki ya ce maka je ka ringa hawa je ka ringa hawa to a nan kasancewar yakan iya zamantowa aro ne ka bashi kenan in ka buƙaci kayanka ka dawo da shi an gane ko amma in ya kasance dama a al'ada duk wanda ya irin wannan matsayin ya yi kyauta da shi ne kamar yadda za mu gani a nan to wannan matsayin kyauta take ba maganar ka dawo daga baya wannan kuma matsayin tamkar sadaka ne wanda da kyauta da sadaka in kai ya zamanto mallakin wanda ka ba shine yace idza hamala rajulun ala farasin idan mutum ya dora wani kenan akan duki ya ce masa amshi je ka ringa hawa ya ce fahuwa kal'umra wannan tamkar wato kyauta ce wadda ake kiranta ta iya rayuwa kenan al'umra wasu sadaka kuma wannan matsayin tamkar sadaka ce wasu daga cikin malamai suka ce lahu an yarje a fiha zai iya dawowa ya karbe kayansa shine anan malam sai ya zo da hadisin wato zaidu bin aslam wato daga mahaifinsa na faɗa cewa umar allah ya ƙara masa yadda ke faɗa hamaltu ala farasin fi sabilillah umar yake cewa na ɗora wani mutum akan doki fi sabilillah domin yaƙi na ɗaukaka addinin allah wannan mutumin da na ba shi doki sai ya zamanto yana da ƙaramin ƙarfi baya iya kula da wannan doki baya iya tattala shi dokin su yayi rami me za a yi sai ya kai dokin kasuwa domin ya sayar da shi shine ya ce fara'aitu huyu ba umar ya ce sai na ga wannan doki an kawo shi kasuwa ana nihin sayar da shi ba sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullahi dokin da na ba wa ne na ga ya kawo shi kasuwa yana nufin sayarwa shin na halatta na saya fa qala sai manzon Allah ya ce masa la tashtarihi kar ka sake ka sayi wannan doki wala ta'udu fi sadaqatika manzon Allah ya ce kar ka koma game da sadakar da kai kar ka koma game da wannan sadaka da kai don haka wannan hadisi yana nuna kasancewar duk abin da mutum ya rigai ya bada a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta baya halatta mutum ya dawo darasi da ya gabata mun yi wani ya yi tambaya shin in ka ba mutum kyautar abu kaga zai sayar da wannan abu shin za ka iya saya muka ba da amsar cewa za ka iya saya amma wannan kwata-kwata bai halatta ka saya kuskure ne kenan ko da kyauta ka ba da in dai mutum ya daga wannan abu zai sayar da shi bai ya halatta ka saya saboda umar a nan wannan duki ba matsayin wakafi ba ne kyauta ne ya ba wani ya ba shi shi ne a matsayin ya ringa hawa yana zuwa jihadi to sai ya zamanto wannan doki ya rame sai ya kai dokin kasuwa zai sayar kaga dokin mallakin shi saboda da ya dora shi a wannan doki matsayin kyauta ne ya mishi shi umar Allah ya kara masa yadda kyauta ce masa kuma wanda kyautar wannan matsayin sadaka take an gane ku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tashtarhi karka ko karka sake ka saya a wata riwaya manzon Allah ya ce wa in a afaka hu bi dirham ko da zai sayar maka da shi dirhami daya manzon Allah ya ce karka saya sai ya ce wala ta fi sadaqatika manzon Allah ya ce karka koma wato game da sadakar da kai saboda duk mutumin da zai yi kyauta ya dawo ga kyautar da ya yi ya karbe ko sadaka ya dawo wannan sadaka ta dawo gare shi maza Allah ya ce tamkar kare ne da yake amayyada shi kenan in kyauta ka ba mutum abu to wannan abu ko kaddara cewa shi ma kyauta ya baka ko kuma kasancewar sayar maka zai yi to wannan bai ya halatta haka abin da ka bada sadaka a baka shi sadaka ko a baka kyautar shi wannan duka bai ya halatta sai dai inda nihin kuma kai ma zaka sake ba wani amma ya dawo ya zama to mallakar ka wannan bai ya halatta dan haka ibnu umar Allah ya kara masa yadda idan yayi sadaka da abu ko yayi kyauta da shi idan ya ga an daga abun za a sayar da shi ibnu umar yakan sayi abu amma yana saya kai tsaye kuma har da sadaka zai yi da shi kenan ka dawo ya zamanto mallakin ka wannan shine kwata-kwata baya halatta tamkar kare ne ya amayyala shi don haka kenan a nan in ka ce ma mutum wannan doki je ka ka ringa hawa to wannan tamkar al'umra ce ba maganar ka dawo an gane ko ba maganar ka dawo in kamar misali a matsayin wancan babi da ya gabata kenan sai a dawo al'ada kamar misali ka ce masa ga gida je ka ka zauna to wannan a matsayin ka ba shi aro ne amma in ka ce masa je ka ka zauna iya rayuwarka to wannan kuma ya zama to umra wannan ya zama mallake shi wani ga gida zauna iya rayuwarka har mutuwar ka zauna to shi kenan wannan ya zama mallake shi amma in ka ce ga gida je ka ka zauna to wannan matsayin aro ne ka ba shi da ran da ka buƙaci kayanka za ka iya karba wani amshi kwamfulan nan je ka ka ringa sawa to wannan matsayin kyauta ne wani amshi wannan babur kin je ka ringa hawa to sai a dawo al'ada yakan iya zama kyauta yakan iya zamantowa a ruri to shine anan manzo Allah yace masa la tashtarihi yace karka sake ka sayi wannan doki manzo Allah ya ce masa wala ta'udi fi sadaqatika kar ka koma game da sadakar ka ka sake dawowa gare ta ta sake dawowa gare ka wannan baya halatta kenan sadaka ko kyauta ta kowane hali sai dai ta hanyar gado misali kai ne kama wani makusancinka kyauta da abu ko ka bashi sadakar abu Allah ya masa rasuwa kana cikin magada to wannan abu iya kan iya dawowa gare ka ta hanyar gado wannan ya dawo ta hanyar gado wannan ya zama mallakinka ka ba mahaifinka kyautar gida Allah ya masa rasuwa wannan gida ya dawo gare ka ta hanyar gado to wannan ya zama mallakinka halaka ne amma ta hanyar saye ko ta hanyar wato ta wata hanya ta daban wannan bai ya halatta abin da kai sadaka da shi ko kai kyauta da shi ka sake dawowa ya zama mallakin ka wannan baya halatta in ma sayarwa ne kenan ya sayar ma wani in ya sayar ma wani to anan kai kana iya saya ta hanyar wancan kin shi in ya tashi sayarwa saboda shi wancan ya fita daga mallakin shi ya koma mulkin wani wanda yake samu amma ta hanyar shi wanda ka ba ya sake dawowa gare ka wannan bai ya halatta بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات باب ما جاء في البينة على المدعي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتك الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تغربوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وتباين بسم الله الرحمن الرحيم malam na faɗa wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato ba da shaida lafazin ashahada jam'i ne na shahada idan aka ce ashahada wato shine labari wanda yake babu shakka babu kokonto a cikinsa kenan labari wanda yake na yakini na tabbas don haka abinda ido ya nuna ma mutum ake kiran shi almushahada kenan abinda ka gani da idanka duk abinda ka gani da idanka fa wannan zaka tabbatar da shi babu wani kokonto a kansa to shine anan malam yayi littafi na musamman farko sai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma jaa fil bayyinati ala al muddai na cewa shaidu na kasancewa akan wanda ya kawo kara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa albayyinatu alal muddai wato su shaidu na kasancewa akan wanda ya kawo kara idan ka kai kara ka ce an maka kaza misali ka kai kara ka ce kana bin wani kuɗi to ana alkali sai ce ina shaida ina shaidu in ka kawo shaidu sun ba da shaida sun tabbatar da cewa haka ne to dole za a baka gaskiya a tilasa shi ya biya ka hakinka amma idan ka aka kai ka kai kara ka ce ina bin wani kuɗi aka ce ina shaidu ka ce a bani da shaida to wanda ka kai karan aka tambaye shi alkali ya ce haka ne wani yana bin ka kuɗi idan ya ce eh haka ne yana bi na kina ya yi ikirari dole zai biya ka idan ku yi musu ya ce a ni baya bi na ko dala to a nan alkali sai ya rantsar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yaminu ala man ankar rantsuwa na kasancewa ga wanda yi musu to shi ne anan malam yayi babi babu ma sha'a fil bayyinati ala al muddai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shaidu na kasancewa akan wanda ya kawo kara dole shi zai zo da shaida shi ne anan malam sai ya ce li qaulihi ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu idan kuka yi nihin mu'amalantar juna game da bashi ma'ana wani yana son ya ɗau bashi a wajen wani ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wanda yake abin ambato ma'ana lokaci ƙayyadadde faktubuhu ubangiji ta'ala ya ce ku rubuta an gane ko ni wane ɗan wane wanda aka fi sani na da wane zan ɗau bashi a wajen wane ɗan wane kuma ga adadin bashi kuma ga lokacin da aka sa kenan lokacin da za a biya wannan bashi shine yace ki za ta dayantu bidainin idan za ku mu'amalanci juna da bashi ma'ana wani zai ɗau bashi ila ajalin musamman zuwa lokaci wanda yake kayyadadde ubangiji ta'ala ya ce faktubuhu ya ce ku rubuta shi sai an gane ku kenan anan da shi wanda ya ɗauki bashin da wanda aka ɗau bashin a gunsa da adadin kuɗin da aka ɗauka na bashin da ajalin gaba ɗaya dukkansu sai an rubuta sai ya ce wani ya na kuma katibun bil adil ubangiji ta'ala ya ce a samu marubuci da zai rubuta wannan bashi tsakaninku bil adli da adalci kenan ba rage ba rage ba kari babu kuma gaggauto da ajali ko kuma jinkirta shi shine yace wani yaktub bainakum katibun bil adl marubuci ya rubuta wannan bashi tsakaninku bil adli ta hanyar adalci kenan kada ya kara kada ya rage kuma kar da ya jinkirtar da wannan ajali maimakon an ce wata biyu ya sa wata shida ko kuma maimakon wata biyu ya dawo da shi wata daya don haka ubangiji ta'ala ya ce bil adili ta hanyar adalci kenan ya tabbatar da adalci shi marubucin in zai rubuta ya yi adalci kada ya kara kada ya rage kuma kar ya jinkirta ajalin kuma kar ya gaggauto shi sai ya ce wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahullah shi marubuci kada ya ƙi rubutawa in an nema ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi rubuta saboda iya rubutawa da karantawa ba karamar ni'ima ba ce ta ubangiji subhanahu wata'ala akan bawa to in kai ka iya rubutawa ka iya karantawa mutane suka nemi cewa wani da Allah zo rubuta mana to karkaki saboda Allah ne ya sanar da kai wannan rubutu da karatun wannan allama da insana ma lam ya'lam ko kuma khalaqa lil insana allamahu bayan wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wannan rubutu ba da shi ba ba da iya shi ba aka haife ka Allah ne ya sanar da kai kenan in har an nema ka rubuta to karkaki shine yace wala ya aba katibun an yaktuba kada shi marubucin ya ki rubutawa idan an nema ya rubuta kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi sai yace fal yaktub wato ya rubu fal yaktub wal yumli lillazi alaihi alhaq fal yaktub shi marubuci ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaq wanda haƙƙin ke kansa wato shi zai ba da shibta kenan anan wanda ya dau bashi shi zai ba da shibta ga marubuci shi wanda ya dau bashi sai ya ce rubuta ni wane dan wane mai suna wane wanda aka fi sani na da wane na ɗauki bashin kaza a gunwa na ɗanwa ne an gane ko kenan zai ba da shibta shine al'imla shine ya ce wani yumuli lillabi alaihi alhaq wanda haƙƙi ke kansa kenan shi wanda ya ɗau bashi shi zai ba da shibta ga marubucin shi kuma marubuci yana rubutawa sai ya ce wani yattaqillaha rabbahu shi wanda zai ba da shibtar wato ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala ya bakas minhu shay'a kar ya tauye komai daga cikin wannan al'amari na bashi an gane ko kar ka dau bashin jika hamsin in zaka ba da shuta ka ce rubuta jika talatin ko kuma an sa ajali gaya ajalin an sanya shi misali wata shida ka ce a sa shekara guda misali shine yace wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wala ya bakas minhu shay'a kada ya tauye komai daga cikin bashi sai ya ce fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan in har shi wanda haƙƙin ke kansa ma'ana shi wanda ya dau bashi ya kasance safihan wato wawa ne misali yaro ne karami asafahu anan ana nihi imma jahilci rashin iya rubutawa an gane ko ya kasance ba shi da wannan misali ya kasance bai iya rubutu ko kuma yaro ne karami ko kuma ya kasance baya iya ba da shimta bai san ba yadda zai iya cewa ni da na ɗauka za abun wani a rubuta ya kasance kenan ya jahili ne akan irin wannan shi ne shi fahim kanan da zai alaihi alhaƙu safihan kenan ya kasance yaro ne ko kuma wawa ne wanda shi ba zai iya faɗa ba au ga ko kuma kasancewar wato mai rauni ne ma'ana ya kasance kamar ko bebe ne an gane ko ya kasance bebe ne ko kuma yana tsara a kurkuku ko kuma kasancewar baya nan ya yi bulaguro duka wannan yana shiga ƙarƙashin ifan kenan ya zamanto baya iya fada ko kuma ya kasance a tsare yake ko ya kasance baya nan ko kuma ya kasance bebe ne aula ya stafiwu an yi milla ko kuma kwata-kwata ma baya iya yin wato shine shibtar ma'ana ya kasance kenan bibi ne misali aula ya stafiwu an yi milla wancan kenan sai ka ɗauke shi ko baya nan ko kuma ya kasance kenan a tsare yake aula ya stafiwu an yi milla ko ya kasance baya iya ba da shibta saboda wata illa da take tare da shi ma'ana bibi ne aula ya staƙi'u an yi millafuwa ko ya kasance shi a karan kansa baya iya ba da shimtar saboda bai bantaka to faliyu mulil waliyuhu bil adil ubangiji ta'ala ya ce waliyinsa ma'ana majibincin lamarinsa wanda ke kula da shi to ya ba da shibta bil adil ta hanyar adalci game da tabbatar da adalci kar ya daɗa kar ya rage bayan an yi haka an rubuta ubangiji ta'ala ya ce wasu tashidu shahidai ne min rijaliku ku nemi shaidawa ta shaidu guda biyu daga cikin mazajen kuma ana a samu mutum biyu su zama shaida fa in lam yakuna rajulaini an gane ko yace fa in lam yaku shi kuma shaida kamar yadda malamai suka faɗa ita shaida tana da wato wasu al'amurra kamar guda bakwai al'amurra guda bakwai waɗanda su ne sharɗa waɗanda suke na mutum ya zamanto shaida farko suka ce musulunci abu na biyu ya zamanto hankali na uku ya zamanto balaga na hudu ya zamanto yauci ma'ana ɗa ne ba bawa ba na biyar ya zamanto akwai adala tare da shi me ake nihi da adala mutumin da ya nisanci manya-manyan zunubai kuma baya nacewa akan kankanin zunubai na bakwai na shida wato ya zamanto mutum ne wanda yana da mutunci duk wani abubuwa waɗanda za a lissafa na zubar da mutunci baya ciki sannan abu na bakwai ya zamanto intifa'u tuhuma wato baya da wani abu wanda ake tuhumar shi da shi baya da wani abu wanda ake tuhumar shi da shi kenan irin wannan ake buƙatar ya zama shaida kenan ya zamanto musulmi mai hankali baligi ɗa ba bawa ba sannan adali sannan kuma ya zamanto mai mutunci sannan ya zamanto kuma ba a tuhumarsa shi ne ya ce wasu ta shaidu shahidai ne min rijalikum ku nemi shaidawa ta shaidu guda biyu daga cikin mazajen an gane ko kenan waɗanda suke musulmi sai ya ce fa'in lam ya kuna rajulai ne in har shaidun ba su zamanto ba mazaje ne ma'ana a takaice ba a samu ba maza biyu waɗanda za su ba da shaida farajulun ubangiji ta'ala ya ce a samu namiji ɗaya wa mara'atani da mata guda biyu mimman dauna minar shuhada'i daga waɗanda kuka yarda kuka amince musu wato daga cikin shaidu kenan wanda kun yarda da addinin su kun yarda da amanar su kenan babu wani abu da ake tuhumar su da shi ya a samu namiji ɗaya da mace biyu menene hikima ta ubangiji ta'ala da ya ce mace biyu shine ya ce an tabilla ihdahuma don kar a je ɗaya daga cikinsu wato ta manta in ta manta fa to zakira ihdahuma al-ukhra ɗayar sai ta tuna ma yan uwarta don haka shaida ta mace biyu a matsayin shaida ta namiji ɗaya take ko mace ta kai dubu a wajen ba da shaida a matsayin namiji ɗaya suke shine ya ce an tabilla ihidahuma don kar a ji ɗaya ta manta kenan in har ta manta fa to zai kira ihidahuma al-ukhra ɗaya sai ta tuna ma uwarta sai ya ce wala ya aba shuhada'u idza madu ubangiji ta'ala ya ce su shaidu kar su ki karɓa kira idza madu in har an nemi cewa su zo su ba da shaida an gane ko idan aka nemi cewa ka zamanto shaida to karkaki wala ya aba shuhada'u idza ma du'u kada shaidu su ki in har an nemi cewa su zo su zama shaida ko kuma su zo su bada wannan shaida da suka dauka sai ya ce wala tas'amu ubangiji ta'ala ya ce kar ku kosa an taktubuhu game da rubuta bashi sageran kadan au kabiran ko kuma bashi wanda yake babba karamin bashi ko babban bashi ubangiji ta'ala ya ce ila ajali duk bashin da aka sanya masa ajali ko mun kankantar shi ubangiji ta'ala ya ce kar ku kosa ku gaji wato game da rubutawa sai ya ce zalikum aqsadu inda Allah wato rubuta bashin ya ce shine mafi adalci mafi adalci a gun Allah ma'ana shine ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa wa aqwamu lish-shahada kuma shine mafi tabbatarwa ga shaida saboda shi wannan rubutawa ƙarin ƙarfi ne ga su shaidin tunda an riga an rubuta kuma aka zo aka ba mutane aka samu mutum biyu suka zama shaidu kenan wannan rubutu da aka yi in an zo kenan ƙarin ba da ƙarfi ne akan su waɗanda suke shaidu kenan tabbatar da cewa abin da suka faɗa haka ne shine yace zalikum aqsadu inda Allah wannan shine mafi tabbatar da adalci a gun Allah wa aqwamu lish-shahada kuma shine mafi tabbatarwa ga shaida sai ya ce wa adina Allah tartabu kuma shine mafi kusantar da ku zuwa gaskiya kenan da ba za ku yi kokonto ba tun da gaya an rubuta kuma gashe kenan babu wani kokonto da za a yi sai ya ce illa an ta kuna tijaratan hadiratan tudiru na ha bainakum sai dai idan ta kasance wata kasuwa ce wadda take halartacciya wadda kuke kewayenta tsakankanin ku ma'ana misali mutum ne zai zo ya ɗauki kaya gunka in ya je ya sayar da wannan kaya kai tsaye sai ya so ya ma balas halo ya ɗau wasu an gane ku wanda kawai kasuwa ne ake daga ya zo sai ya ɗau kaya a gunka in ya je ya saida kuma sai ya so ya ma balas halo sai ya ɗauka to wannan shi in kamar irin wannan kasuwa ce wadda ake yi wannan ita babu laifi idan ba a rubuta ba shine anan yace illa an ta kuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai idan ta kasance kasuwa ce sai idan kasuwa ce wadda kenan take halartacciya wadda kuke kewayenta tsakankanin ku kenan ya kawo balas kuma sannan ya dau wasu kaya ubangiji ta'ala ya ce falaisa alaikum junahun Allah taktubuha irin wannan babu wani laifi a kanku Allah taktubuha idan ba ku rubuta ta ba kenan wannan bashi idan ba a rubuta shi ba wannan babu wani laifi ita irin wannan kasuwa sai ya ce wa ashidu saboda abu ne wanda yake yana maimaituwa lok akwai wahala yanzu misali akwai wanda in kuna mu'amala ta kasuwa da shi a wuni ɗaya sai ya zo ya ɗauka ya ya je ya saida ya kawo ya baka kuɗi hannu ya ɗauka ya je ya saida hannu ya kawo sai ya sau biyu sau uku ko sama da haka a diye to wannan in aka ce duk ɗaukan da zai yi da zuwa da zawa da zai sai an rubuta to wannan akwai wahala don haka ubangiji ta'ala sai ya mana rangwame ana ya ce fa laisa alaikum junahun allah taktubuha irin wannan kasuwa da kuke kewayonta tsakankaninku ba laifi idan ba ku rubuta ba sai ya ce wa ashidu ubangiji ta'ala ya ce ku shaida ma shaidu idza ta baya atum idan kun kulla ciniki shi ma in an yi ciniki wana ya saida ma wana abu kaza to a samu wasu shaidu a shaida musu domin a tabbatar da cewa abu kaza na wane wane ya saya gaya abu kaza ya sayi shi kaza ya sayi shi kuma a rana kaza wato yayi wannan shi ma wannan ita ce ake kiranta kenan sartifika da banta da ake yi na lalle wane ya sai dama wane akan kaza a rana kaza kuma ga shaidu to sai dai ita kasancewar in dai a ka'ida ne a shar'ance ita sartifika da banta dire da dala bai ya halatta ya amsa wanda zai yi ta saboda shaida ce Allah ko ya faɗa wa kimu shahadata lillah ku tsaye da shaida ku tabbatar da shaida saboda Allah shi da aka zo ya yi sartifika bai banci shi alkalin da waɗanda za su yi shaida akan wannan daidai da dala bai ya halatta a amsa daga gun su waɗanda suka yi wannan ciniki tun da shi ne a nan ya ce wa ashidu ku shaida ma shaidu idza ta baya atu wato in kun kulla ciniki kenan karɓar wani abu akan wannan haramun ne bai ya halatta duk wanda ya amshi daidai da dala akan wannan haramun ne sai ya ce wala yudarra katibun wala shahid ubangiji ta'ala ya ce kar a kuntata ma katibun shi marubucin ku kuntata masa ku tilasa masa dole sai ka zo ka rubuta alhali yana cikin wani uzuri yakan iya ba ku in ya ba da uzurin cewa ga yanayin da yake ciki ba kiyawa bai a nemi wani ya rubuta to kar a kuntata masa a takura masa wala shahidun ko shi mai shaida kawai a takura ma mutum a ce tilas ya zama shaida to kar a kuntata masa in ya ba da wani uzuri a karɓi uzurinsa sai ce wa in taf'alu in ko kuwa kuntata ma shi marubucin ko shi mai ba da shaidar ubangiji ta'ala ya ce fa innahu fusuqun bikum wannan rashin da'a ni naku game da ubangiji ma'ana aiki ne na sabo kuka zo da shi sai ce wattaqullaha ku tsara dokokin ubangijinku game da abin da ya shar'anta muku wa yu'allimukumullah ubangijinku na sanar da ku hukunce hukuncen wato shari'arsa sai ce wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala mai matukar sani ne game da dukkan komai dan haka anan saboda tabbatar da adalci ne ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan shari'a kenan dan haka anan kaga duk wanda ya kawo ƙara kenan a nan shi zai iya ba da shaida kamar yadda shi zai zo da shaidu kenan shaidu dole sun zama wajibi ne a kan shi inda ka kawo ƙara ka ce an yi kaza ina da haƙƙi kaza to dole alƙali zai nema ina shaida in an kawo shaidu kenan ya baka haƙƙi ya baka gaskiya in babu shaidu shi wanda ka kawo ƙara in ya tabbatar da haka ne to kenan a baka gaskiya in kuma ya yi musu to a rantsar da shi sannan malam sai ce wa qaulin lahi azza wa jalla da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi ku zamanto masu kai matuƙa a wajen tsayawa game da tabbatar da adalci shuhada'a lillahi kuma ku kai matuƙa a wajen ba da shaida saboda Allah ma'ana in za ku ba da shaida ku ba da shaida saboda Allah walau ala anfusikum ko da wato a karan kanku ne za ku ba da shaida to ka faɗi gaskiya ko da a karan kanka ne wani kai kai kaza duk abin da za ka faɗa to ka faɗi gaskiya walau ala anfusikum sai ce awil walidaini ko kuma mahaifa in za ka ba da shaida ko za ka yi wata faɗa to ka yi adalci ka faɗi gaskiya sawa'an ga mahaifinka ne ko ga mahaifiyarka ne shine ga kanka kenan ko ga mahaifinka ko ga mahaifiyarka shine sai ya ce wal aqrabina ko kuma waɗanda suke makusanta kenan ko mun kusacinka da mutum in dai za ka faɗa abu ko za ka ba da shaida to ka ba da shaida akan adalci ka faɗi gaskiya sai ce in ya kun ganiyan shi wanda za ku ba da shaida a kansa in har ya kasance mawadaci ne to kar ku kalli wadatar shi ku kalli girman ubangijin da ya wadatar da shi saboda wadatar ba da ita ba aka haife shi kuma ba dawwama ba ake da ita ta ƙari ta barka ko kuma ka mutu ka barta shi ya ce in ya kun ganiya in har ya kasance mawadaci ne to kar ku kalli wadatar shi au fakiran ko kuma ya kasance talaka ne kar ku kalli talaucinsa ku tausaya masa ku faɗi gaskiya duk talaucin shi kar a kalli talaucinsa a tausaya masa in mawadaci ne kar a kalli wadatar shi a ce a aiwa da ne ai kama bai kamata ba a ce an faɗi kaza a kan shi sai ce fallahu aula bihima Allah shine ya fi dacewa da su ya fi cancanta da su in kuna ganin talaka ne kuna tausaya masa to ubangijin da ya dora mashi talaucin ya fi ku tausaye shi in ma kuna kallon mawadaci ne to ku tabbata cewa ubangijin da ya halice shi ya fi shi wadata shi ne ce in ya kun ganiya in ya kasance mawadaci ne shi wanda za ku ba da shaida a kan kar ku kalli wadatar shi au fakiran ko kuma ya kasance talaka ne kar ku kalli talaucinsa ku tausaya masa fallahu aula bihima Allah shine yafi dacewa da su sai ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku bi son zuciya ba dan komai ba ku dan kar ku kauce dan kada ku kauce dan kada ku kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya domin shi bin son zuciya yana kautar da bawa ga barin tafarki madaidaici shine Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kar ku bi son zuciya kenan ko kanka ne ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani makusancinka to in dai faɗa za ka yi ka faɗi gaskiya in shaida za ka bada ka bada shaida ta gaskiya shi ne ce fala tattabi hawa kar ku son zuciya an ta'adilu aini Allah ta'adilu dan kar ku kauce ma tafarki madaidaici sai ce wa in talu idan kuka karkace kuka juya baya auturidu ko kuka bijire kuka kiba da shaida kuka ɓoye lokacin da aka nema ko aka nemi ku faɗi gaskiya kuka ƙi faɗa sai ce to fa inna Allah ku tabbata ubangiji ta'ala kana bima ta'amaluna khabira ya kasance masani ne game da duk abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari a gobe kiyama kenan in za ka faɗa ka faɗi gaskiya kar ka ɓoye komai in dai shaida ce aka nema ka bada yana a takaice ita ma wannan aya tana tabbatar da kenan albayyinatu alal muddaki duk wanda ya zo ya ce an masa kaza kenan a nan farko alkali sai nemi cewa ya kawo shi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك